من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالتالي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هكمة الشيخ سيرنا بهذا المحضر وانت اعطيني بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم الحديث goma sha bakwai ga watan tara a dubu biyu da goma sha biyar mun sake haduwa a wannan masallaci na albarka don ci gaba da karatu mu na littafin maulanmu a sharif ibrahim sale wanda ya rubuta shi a kan fikhu na tijaniya mai suna annahjul hadith dan ba manta ba muna cikin babin abin da ya waje ba kan muƙaddami daga nasiha ga muridi ko kuma muridai za mu tashi yau akan hadisin da ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda tabarani ya doke shi a cikin aukan nashi daga Abu Huraira marfu'i haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna magana ne akan abubuwan da suka wato wajaba akan shi ainihin mukaddari tun da ya zama jagora na mutane wanda ya lakana musu girgi to lalle lalle kamar yadda aka faɗa mutum da yake jagorantar mutum goma ana kiransa majinci na labarin su bellanta na mai jagorantar ɗaruruwa ko kuma dubbai a ƙarƙashinsa da cikin wannan dai ba manta ba a zama da ya gabata mun karanta cewa ba karar ma'aiki a yin salatu salam a ruwayan tsawari ne a cikin haukan bakariyar fitar wata hadisi kuma jinarin na masu wato jinarin na amintattu ne daga ɗan abbasu Allah ya da shi marfu'i aka manzala cewa ba mutum goma ba mutumin da zai jibin ci lamarin mutum goma sai ya zo ranar kiyama hannuwansa a daddaure a wuyansa an ra'an matsakane an rataye hannayensa a daure da wuyansa har sai an yi hukunci tsakanin su tukunna to yau za mu tashi a wakil hadisi ya zo a hadisi matar ra'ayin ba wani mai kiwo ya tsara'i ra'iyan wanda zai kiwo na wani abun kiwo illa su ila yau malkiyama sai ran lahira an yi mai tambaya an cinte shi Allah ya yi mai tambaya a kama amuran Allah ta'ala fihim an qada'ahu shin ya tsaida umarnin Allah da ya bayar akan wannan jagoranci da ya daura masa din ko kuma ya tozarta shi idan ya tsayar ya sha ma'ana idan ko bai tsayar da hukuncin da Allah ya daura mai akan wannan jagoranci da ya daura mai ba ko kiwo da ya daura mai ba to lalle zai fuskanci tirjiya a lahira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yau da kuma nasu rabbil alamin ata innar rajula la yus'alu an ahli baitihi har dai ta kai ga mutum a lahira za a tambaye shi akan mutanen gidansa iyalansa su ma sai an tambaye shi akan su yaya ya gudanar da haƙƙin da Allah ya ɗaura masa wato a wuyansa da zai cika musu ya cika in bai cika ba ya fuskanci matsala shi ma rawar tsabarani da isnadin wato rijaluhu rijalu sahihi imam al-qabalani ya bidda wannan hadisi da isnadin da mazajen isnadin wato mazaje ne na wato sahihai illa anna qatada sai dai ma dai kawai shi katada rawahu shi a riwayar da ya rubuce shi ne a ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'udin lam yasma'inu amma bai ci hadisi daga abdullahi dan abbas ba riwayar katada ake magana kenan min nabiyyi al-muqaddami lil muridi yana daga cikin nau'uka na nasiha da muqaddami zai yi wa muridinsa ko muridai ga lil muridina yana daga nau'i na nasiha da ke wuyan muƙaddami da zai yi a kan muridai an yi allimahum dinahum lalle yana wuyansa dukkan muƙaddamin da ya lakana wa wani tijjaniya yana kansa ya sanar da su ilimin addini dolensa ne ya sanar da su ilimin addini illa ma dai in ya zama abinda ba zai iya ba ubangiji yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daurawa rai sai abin da za ta iya dauka misali ka ba mutum kila sama da dubu goma tijjaniya waɗansu kowa daga yansu inda yake ba zai zama dole ba sai wanda suke kusa da kai ne wannan din wanda ka san su su da zai kama ka a kansu shi Allah irin ranar lahira wato ya tsaya da sanar da su addinin su فيظهر جاهدا على إصلاح عقيدتهم ومعارفهم كما يفعلك يقري سوسي بسا يتا أكيدا سو يجار أكيدا سو يكما إنغن تإلمين سو معنى إلمين سو يزما إنغن تتي su nakalta daga gare shi in zai yi bayan akida ya dasa musu akida mai kyau ya kuma inganta musu iliminsu hatta ta kuna qa'imatan ra'atan 'ala al-kitabi was sunnah har dai aqidar ta su ta tsaya kyam bisa jin doron littafin Allah Qur'ani da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana aqidar su ta tafi da wannan kar ta sabawa Qur'ani da kuma sunna salimatan aqidar su kuma ya tsaya wurin gyara ta ta zama ta kukuta min al-hashwi daga duk abin da bai dace da ita ba wattashbihi ya tsaya tsayin daka shi muqaddami dole ne a wuyansa yayi tsayin daka ya tsaya kyan wurin raba dukkan muridansa da aqida irin ta mushabbiha tashbihi ma'ana karanta Allah da halitta shi ne at-tashbih dama akwai masu wannan aqida da ake kiran su al-mushabbiha saboda haka ba imam al-baghdadi ya kawo su wajen kashin su biyu ne kamar yadda baghdadi ya faɗa ya kai zuwa cikin littafin al-farq bainal firaq cewa yayi bani akan bayani akan mazhaba na mushabbiha wato a ciki yake cewa sun rabu gida biyu su masu kamanta Allah da wani ibna akwai wanda suka kamanta Allah da zatinsa akwai kuma wanda suka kamanta Allah da sifofinsa wato bayan halittarsa da suka kamanta wani wata daga halittarsa da zatinsa suka kamanta wasu kuma sun kamanta Allah wato sifofinsa suka kamanta wasu daga cikin halittarsa da sifofin Allah ma'ana abinda nake nufi akwai a ɓangarori biyu waɗanda su da suka tashi zafin Allah ɗin gurgun suka ce akwai abu mai kama da shi a cikin halitta ko wani mutum haka misali akwai waɗanda su kuma a'a ba wai zafin Allah ba a sifofinsa ne suke kama da sifofin wasu halitta kamar yadda har yanzu na akwai muna da irin su masu kama da Allah da halitta to al-Baghdadi a littafin nasa ya kawo da birabin su su mushabbi a wadda suka kamanta Allah da zati wato zatin Allah da halitta sun kai kungiya daban-daban har goma sha shida a kai mun ce za mu karanta wannan misali mu da yawa ya ɗaya aiki aiki ya same mu sai mu aje kenan littafin amma dai ala yayin sunan su kawai za mu kira wa mutane saboda a sani ko ji da ka taɓa ji littafin da ya rubuta ne albarku bai da kira ya kare aƙidu ne irin waɗannan akwai aqidan ahlus sunna wal jama'a wanda za su tsira din Allah ya samu daga ciki akwai kuma sauran aqidu mutum wato aqida kungiyoyi saba'in wajen da biyu kenan wanda za su halaka da annabi ya bada labari da ɗayan nan na saba'in da biyar wanda za ta tsira ita ce ahalin sunnati wal jama'a wanda muke sa ran Allah ya batar da mu a kai amma ba na da'awa ba ahalin sunna na gaskiya ba na jago wanda suke shayoyi zauna yan ba ba kere ba na ɗaya wato su kamar yadda na faɗa su rabu gida biyu akwai wanda suke kamanta Allah wato da zatinsa su ne daga cikinsu akwai saba'iyya wadda waliyar billahi suna cikin rawafin bangare ne kirka ne ba mu da su a nan na shi'a rawafin su sai na ali a wurin su wai Allah ne sun kamata shi da zatin Allah a wurin billahi san ba zan tsawaita ba sai dai ga wadda in Allah ya kai mu muka shiga karatu aqida sosai muka zo karanta wannan littafi ga wanda muka fara karanta littafin da su karatun da ya rubuce a hanya amma ko wanda muka dawo wannan littafin na aqida din nan aqidu da su ana tafiya dai abu ne rubuce anyway so da muka zo karatu ya kawo mu sai mu yi tafsirin su mu zuba su a teburi mu warware su na biyu akwai albayaniya mabiya suna ne aka kwamfara aka mai da shi kungiya ne bayaniya wajen bayanan ibn sam'an ne sai kuma sun yi da'awan abun bautar su wani mutum da wanda aka shi da wato daga haske kuma shi ne allah suwai an yi shi sifansa kuma da gaɓoɓi kuma zai ƙare gaba ɗaya da sai ya rage fuskarsa kawai shi ne aƙidansu dukkan da zai kare sai ya rage dukkan da kawai so daga cikin su na uku akwai al-mugiriya su kuma mabiyan mugira su dan sa'idu al-adili su kuma sun yi da'awan wani mabi abin bautan su allan su yana da gabobi a'udhu billahi kuma gabobin sa wai suna nan a bisa yadda kaga sura huruful jahiya yake haka gabobin Allah nasu yake kuma wasu ba musulmai ne suna ganin kai din nan ma ba musulmi bane su ne musulman gaskiya sai kashi na hudu akwai mansuriya mabiyan abi mansur al-ajli so kuma shi ainihin shugaban nasu jagoran nasu shi ne ya kamanta Allah da ubangijinsa kuma har yayi da awon cewa ya au zuwa sama ya je wato aka ce dai abin sai a hankali ya hau sama ya je ya tarda shi wai Allah ta'u billahi so akwai sai na biyar al-khatabiyya so kuma suna da hirat ne su mana rawar bangaren shi'a wanda suka ce duk wanda suna da shugabanni kuma kowane shugaban su Allah ne ta'u billahi sannan kuma shi abin khattab din shi ma a wurin su al-akabi shi ma wai Allah ne ta'u billahi sannan kuma sun akwai wani ma Abdullahi ibn Muawiya ibn Abdullahi ibn Ja'far shi ma a wurin su Allah ne a'udhu billahi kasabiyya kenan sannan a cikin su akwai hululiyya wanda zai faɗe su anan in mun zo za mu tsallake kawai su ma suna da babin su anan wannan littafi na alfarko wajen sarakin ya kawo babin su masu hululiyya din zai kawo bayanin su a shi maula shai zai kawo bayanin su nan gaba su kuma suka ce su in mun zo ma kenan sai mu ce zan dan yi hedin din kawai zan ba mu address na aqidar saboda in mun zo kare in ja mara lokaci su ma su ma suna da bajin su da kashe kashen su da rabe da su kuluriya ne wasu auren su wai ubangiji a'udhu billahi yana sauka a cikin jikkunan shugabannin su a imma kenan shi yasa suke ta bauta wannan shugabannin nasu Allah yana sauka cikin jikkunan nasu to amma hululiyar ma akwai wasu kuma kashi na bakwai na bakwai kenan a cikin mushabbiha din wanda hululiyar wato wanda ake kira halmaniya su kuma su ne wanda ake nasabta su da abi halman ad-dimashqi wanda yayi da'awan wai Allah yana yana shiga duk wata sura mai kyau duk abu in dai sura abu mai kyau ne to Allah yana shiga abu mai a dawar nasu kungiyar su kuma so shi ya sa suke yin sujada wa dukkan wani abu mai sura mai kyau su wa'annan bangare ne sannan na takwas su ne al-mu'ni'iyya al-mubayyiba su kuma suna da'awan cewa shi mu'ni din wai Allah ne a'udhu billahi wanda suke da tsaftuwa zuwa gare shi sannan sai na tara akwai azajara su kuma su ne wanda suka ce ibnu abi abil abaza wanda aka kashe shi a bagdad da wani allah ne wanda suke da'awan bin sa kenan to waɗannan dai a takaice su ne bangaren waɗanda suka kamanta allah da zatin wato zatin allah da wasu halittunsa to akwai kuma daga cikin su din akwai hishamiyya wanda aka yi nasarta su da hisham ibn al-hakam al-basri wanda ya kamanta abun bautarsa da da dan adam sannan akwai bayani ko kakashin kowanne daga cikin su akwai kuma hishamiyya hishamiyyan kala kala biyu ne akwai masu nasartuwa da hisham ibn al-hakam al-basri akwai kuma masu nasartuwa da hisham ibn salim aljawaliqi to waɗanda na ƙarshen nan kenan su kuma sannan akwai kuma yunisiya su kuma ana nasabta su ne daga yunus ibn abdurrahman al-kummi su ma dai suna cikin wannan bangare na mushabbiha dai sai kuma na goma sha uku mushabbiha wanda ake nazarta su da Dawud al-Jawaribi wasu kuma a'udhu billahi su ne masu aqidar cewa suna da Allah Allah su yana da dukkan gabobi sai abu biyu kawai ne ba da shi da al'aura wa iyad billahi wai da kuma gemu shi kadai ne wai Allah su bai da shi amma komai irin da dan adam yana da shi wa'in nan kenan masu wanda ake danganta su da dawo aljawari sannan akwai yan al-ibrahimiyya su kuma ana nasarta su da ibrahim ibn abi yahya al-aslami shine dodon su su kuma haka nan kuma akwai al-qattabiyya su kuma suna daga cikin kadariya ne ana nasarta su zuwa ga ahmad ibn khadim kuma yana cikin mu'tazila shi wannan Ahmad ibn Khalid din wanda ake nasabta su da nazza su ne masu kamanta da Isa wai da ubangijin sa shi suna da awon shi ne Allah na biyu su waɗannan bangaren kenan kuma shi ne wai zai yi wa mutane tsabi ranar lahira sai na ƙarshe su ne karaniya karaniya su kuma suna da awon shi Allah yana da jiki yana da kuma haddi farko yana da ƙarshe kamar yadda kai ɗan adam kana da tsawo wanda zai kai mita kaza a'udhu billahi Allah ma yana da wannan haddi yana da kuma nihaya wal ya'udhu billahi to wannan su ne suka kamanta Allah da halittarsa sai kuma bangaren masu kamanta Allah da sifofin Allah da sifofin halitta so kuma na farkon sun kamanta iradar Allah ne da iradar mutane wani ɓangaren mu'tazila ne na basara sannan akwai kuma wanda suka kamanta maganar Allah da maganar mutane suna nan dai abun yana da yawa sai na ukun su kuma akwai azzarariya mabiyan zarara tubnu a'yun al-wasili shi ma dai a takaice dai duka da waɗannan ha zuwa ƙarshe su da ake kira mushabbiha wanda ke kamanta Allah da halitta ko su kamanta sifofin Allah da kuma halitta waɗannan su ne shi maulaya sharif ya ce mukaddami ya yi iya ƙoƙari iya tsayin daga ya mayar da aƙidan muridansa ta kuta daga irin waɗannan aƙidu na mushabbiha wata a tsayin da kuma tatsel ma'anar ta'qir shine munana wa Allah sifofi munana wa Allah sifofi ta'ata wa Allah sifofin sa shine ta'qir eh deviation kenan deviation D I T I O N deviation D I T E A T I O N deviation shine wato munana wa Allah da gobe shine ta'dil min gairi tashbihin wala ta'dil kenan fa'ida tan min az-zandaqati wal ilhad sannan ya tsayin daka ya maida wato ya gyara muku aqida har ta zama ka ne zanci ba'idatan min az-zandaqati ka ne zanci zindiƙanci zindiƙanci wal ilhadi da kuma ilhadi zindiƙanci da duk zindiƙi da ma'anarsa shine wato ƙanin kafuri ne shi ƙanin kafuri suna makwabtaka daga kana daga kan kafirci da ka ɗan sauƙaƙa sai zindiƙanci shi ƙanin sa ne wato kamar gambo ne na kafirci shi yana ɗan ƙasa da shi kaɗan ilhad kuma mulhida su ma suna nan masu taurin kai wa ayoyin Allah masu taurin kai gangara wa ayoyin Allah su ji aya su ji hadisi su ji komai inna kullum uwar shegu suke wa ayoyin Allah da hadisan manzon Allah su san su ne masu ilhadi yulhiduna fi ayati fi ayati fi ayati na kenan da Allah ke bayyana wal hulul da kuma masu tsamo su daga aukawa cikin aqidan hululiyya shi ne wanda na faɗa da su shi ma na da bayi da cikin albarka da zara wanda ke da awon wai Allah ya shiga halittarsa ma'ana Allah ya zama yana cikin halittarsa ya shige ka ya sauka cikin halittarsa wal ya zubi lahi sanatan تضاهي في سموها عقيدة المسلم المؤمن الورع النقي ta zama saniyar ta ɗaukaka aƙidar in ta gyaru sai ta zama ta samu ɗaukaka to zari fi sumuha za ta yi daidai a wurin darajanta ko ɗaukakanta ita wannan aƙida ta yi daidai da aƙidatar musulmi aƙidar musulmi al-mu'mini mai imani al-wari mai tsantseni annafi tsaftatacce wanda yake bayi da dauka tare da shi shi musulmi musulmi irin aqidarsa za ta zama aqidarsa in ta gyaru in shi mukaddari ya iya tsayin daga kenan sai ya gyara ta ta zama irin wannan hali din aqidar mu'mini mai dan tseni ma'ana dan tseni shine yana kama da gudun duniya haka komi ne ba zai je sa a bakin sai ya ci ba sai da halal abin da ya bai ba a gane hakikanin halalcin sa ba ba za ga yana aukawa akwai malamai masu irin wannan hali masu tsatse a cikin rayuwa ba ta arba a cikin abu da shafi a ramiya annaqiyya kuma wanda yake tsaftatacce wanda ba da dauka tare da shi dauka na zunubi ma ba daukan riga ba albaki alal fitratil muhammadiyya wato aqidar wanda za ta wanzu akan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati mata alaiha sahabatu wa tabi'un wa tabi'abai wa companions kenan wa tabi'una da kuma successors mabiya sahabbai kenan tabi'ai suka mutu a kai irin wannan aqidan da suka mutu a kai muqaddami yayi tsayin daga ya tabbatar da aqidan mabiyansa irin wannan ta zama irin wannan والتابعون لهم بإحسان لهم وانا سكا يسوسنا بيهم لكيوتة وان آل القرون الفاضلة دقا متعنين قرنوني ما درجتنا ما سجرما معنى قرنوني أكوكينا النبي يقول عزيزي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yace kaiwar koro da mafi kairi dukkan ga dukkan karnoni da za a yi karni shi ne karnin da na rayu a ciki sun mallabi da ya nuna hau sannan sai karnin sahabbai na sun mallabi da ya nuna hau sannan kuma sai karnin waɗanda suka bi su tabi'in kenan a tabi'in shi shekara ɗari uku da yake ran daga zamanin manzon Allah wannan babu shekarnin da ya kai shi shi yasa ɗan uwa wannan abu da muke karatu a kai mu gode wa Allah ya fara ne tun a wannan karnoni da manzon Allah yake babu karnoni da suka kai shi ko zan ya tsara tsara ainihin jagoran harkar ma wanda ake kira Imam Junaid ko Al-Baghdadi ya yi da hijira tana da shekara ɗari biyu da tis'in da bakwai rayuwar da gaba ɗaya a wannan ƙarni yayi al-mutawaffa sanata سبعة وتسعين ومئتين شيني هجرة ودي أجا فوتا سوبان الدنيا نتريكا أتكا وانا الأرمي بدا أكو فاتكيرا والله هذا من قول يا الله كما كان يدوما وانا سونا يا شهر نسوبان شي تنسي إمام أحمد ابن حنبل yana akwai waɗanda sufaye da ake jin yana kiransu da su wannan sunan saboda tsabar ɗarkakan da fiskantar Allah su wani zikiri dama shi ne ma na sufancin da tsarkake zuciya a wanke ta ta zama da fiskanci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai wannan sai mu gode wa Allah daga wannan baiwa da ya mana ba da bara ba ثم يأمرهم بالصلاة sannan kuma mukaddami lallai ne ya umurci muridansa da yin sallah waga wannan sake layi shi ya jawo waɗansu suka lalace mukaddami baya tsayawa da kulawa da mai wani hali muridinsa yake ciki har ya je ya lalace ya daina sallah auzu billahi shi ne yake jawo da ka daina sallah kuma ba irin fasadin da ba za ka yi ba a duniyar nan duk fasadin da ka sani za ka iya saboda qur'ani ya yi get ya ce inna salata tanhi anil fahsha wal munkar ita sallah ita take hana alfasha duk abun alfasha irin su zina da liwati da sauransu wal munkar da duk abun da Allah ya hana ya haramta idan mutum yana yin sallah to ba zai iya yin wannan ba in ka ga mutum yana wai sallah amma yana shan giya ko yana zina ko yana sata ko yana ƙarya ko yana annamimanci gulma ke na ko da sauransu to lallai sallar sa ba ta yi kyau sallar sa ba ta yi kyau bin ciki sallar sa kawai akwai matsala kawai in ta yi kyau wallahi za ka hana shi wannan da haka ne lallai duk wanda ya san shi mukaddami ne ya tsaya akwai nauyi a wurinsa wanda in bai tsaya ba kuma Allah zai je tambaye shi ya umarce su da sallah wasiyamu ya umarce su da yin azumi والزكاة يأمر كيسو دبار زكاة والحج يأمر كيسو دبار تد حج ركن نقرش كينا قال دكا أركان الإسلام أن دبار سو دبار ko an yi magana aqida shine tauhidi ko ya gyara aqidar su ta zama aqida wadda sahabban manzon Allah da mabiyan su tabi'ai suka mutu a kai wanda ta kubuta daga tashbihi da ta'tili da zindiƙanci da hululanci duk waɗannan ya abstaining mabiyansa daga wannan bayan nan sai sallah ya mace da sallah zakka da azumi da hajji kaga ko ya kika kenan ba wani abin da aka ce ya kau da kai kar ya kula da su in basu ba in kana da wanda kai ne shehin sa kai kamar izini ko tarbiya ko lakkana masa tariqa idan yana da dukiya ka umurce shi lalle ya fita zakka sannan ramadan ka tabbata yana in baya yi ka tambaye shi in ba ka ba Allah ka tambaye ka lahira sannan kuma ka tabbata in yana da halin da zai je haji ya je in bai je ba kai kushanin nashi wannan duka yana wurin ka sannan wa kullu rukunin kowane rukuni ɗaya daga tauhidin har zuwa na ƙarshen bi hazbi ma taqata bil halu ka umurce su ka nuna musu shi gwargwadon hali gwargwadon hali fasalatu ita sallah labudda min iqamati ha tunda shi a tauhidi ya ga bayanin sa tilla illa baya sallah ne kawai ya jero su hudu nan a jere to zai dau wanda bai bayanin su ba shi tauhidi ya ga ma abin da ake suka cire masa a idin mutane banzan nan da aka kirka wanda ba sa kan doron abinda qur'ani da sunnar manzo Allah suke ya suke tafiya ne to amma shi sallah ba wai su je su kai sallah irin wanda ake yi wato da hadisin annabi yace wanda kana gama ta da tattara ta a jefe ka da kayan kaman tsumma kaman wanda mutum ya tattara tsumma ya jefar da shi haka za a yi ma da sallah ka in ka zo kana sallah in ji annabi wato wato irin sallar otun zaka cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk haka ɗanru ɗanru ɗanru ɗanru assalamu alaikum irin wannan sallah kana gama za a tattara ta a jefe ka da kayan ka ba inda za ta je to shi ne anan yake fasalatu ita sallah la budda min iqamatiha ba matsawa lallai ya tsaida ta ba wai yi ta kawai shekara yi ba lalle mutane su tsaya da su ji tsoron Allah wannan abun ko kai ne za ka biya wallahi ba za ka bada kanka komai ba in dai ka yi ta da urgent din nan ka yi ta ba nutsuwa ba haka aka ce ma annabi yake sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ba haka yake ba in kuma ba kai koyi da shi ba kana yin kayan ka ne ba nashi ba shi ne bai zo da yin sallah da irin wannan sauri saurin da ba don ya hana ma a hadisi ya ce kar wani ku ya yi sallah irin na otun zaka ba ni tsuwa da sauri sauri mutum yana zaunawa misali kafin ya daura hannayen sa ba har ya gaba tayya ya yi sallah wal iyazu billahi wannan yaudaran kai da wallahi za ka je wallahi ba ka tarar ba kai komai ba saboda annabi ya ce jifan ka da kayan ka za a yi da haka mutane su ji tsoron Allah in za ka yi sallah ka tsaya ka natsu ka yi dukkan abin da ake bukata bayan fatiha ka cika ta ka bi da sura in ka yi ruku'u kai tasbihi in ka dago akwai abin da ake faɗi kai tasbihi in ma wannan mai saukin da ake yi in ma ne wannan da aka yi wata annabi yana ki ku kudu su rabbuna rabbul malaikatu war ruh kai ko uku ko biyar ko bakwai ko tara duk yadda ka dama in kai su jira wa haka in ka ɗauko daga rukukun kuma in kai kadai ne kake sallah ko kuma kuna bin liman ne in ka ce rabbana lakal hamdu bayan liman ya ce sami Allah liman hamidahu ka ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan bi ko mil a mil a samawati mil al ardi wa mil amati ma shita min shay'in ba wannan shi ake faɗi in an ɗauko daga ruku in ka kafa goshinka kai tasbihi subbu qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh ko kuma tafiyin da muka saba din nan dai wanda kowa ya san shi amma wannan ba annabi yana yi to in ka dawo ka zauna kanka ko masu jira akwai abin da annabi yake yi in ba za ka iya ba ka faɗi rabbik firli rabbik firli rabbik firli da uku kawai yayi wai yana gudawa kar kai sallah cikin gaggawa kenan kai irin waɗannan rabbik firli rabbik firli rabbik firli ai komai rashin kama mutum ya kama wannan kaza to in kai sujudar farko ka zauna maimakon komawa to sai kai wannan sau kafin ka koma in kuma za ka iya annabi yana cewa ne rabbi firli warhamni wa afini wa firli wahdini wa jibrili wannan shi ake yi in ka gama sai ka yi sujjara ta biyu in kai sannan sai ka miƙe na tabbata ta kulle wannan masallaci masu bayyana ta abin da aka faɗa ba su yawa ba na tabbata wannan masallacin yadda yake nan ne jama'a nan ne masu maimaita wannan abin da aka faɗa ba za su yawa in zanewa za a yi dare mutum ya zanu to Allah ne Allah ne kyauta kuma abin da annabi yake ne yana yi haka aka yi wata ahli daga mu kiyaye kanmu mu tsaya mu sallar mu annabi haka ma ubangiji ya neme mu yi تلقى المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون خاشعون فجئت ورب الله في صلاة وانا بيك يكب الله الله الله سبحان الله الله سبحان الله السلام عليكم كي كم تكاد نبار ورب الله شو منا بابو daga mu tsoron Allah kar ka ga wani yayi kuma ya burge ka kace kai baba kai ya ya zama sanadin halakar ka kenan yau ka mutu ba kai ba ka halaka kenan inda ba ta yi ta yadda annabi yake yin ta ba sharadin ibada ne yawwa dama mun faɗa a karatun mu na safe ko na da sharadin ka aiki bayan ka furta shahada a ga kayi aiki aikin kuma tabbas ya zama sai da kyakkyawan niyya kayi ikhlasi don Allah bayan kayi don Allah lallai ne ya zama kayi muwafaqa da yadda Annabi Muhammad ya yi to shi Allah ya aiko da abu in kai yadda kaga dama to kai kai da kayan ka can tunda shi aka tura ya zo da abu ba kai ba ba wani annabi ba kuma shi din dai to ka nemi yadda ya kai ba ya karkar ma ba da haka dai sai da sallah ba a yi ta kawai sa ka kai haka ba wal muhafazatu ala awqatiha da kiyaye lokutan ta ba wai za ka yi ta sai bayan lokacin da ya fita ba kuma malamin da suka tafiya kan cewa duk wanda ya garaje lokacin sallah ya fita har ya zama lokacin tabai to lallai wannan ko ya yi ta ya yi a banza da kuma malamin da suka tafiya kan da ka kai a lokaci sallah jama'atan kai kokari kuma lalle kai ta a cikin jami'i don kai a cikin jami'i na da 27 za ka samu fil masjid a cikin masallaci kuma to ba kaga wannan ba kulala ne ba maula shirin bane kawai ya fara haka annabi yace yace ka duk mutu law sallaitum fi buyutikum wa taraktum masajidakum yace wa la taraktum sunnata nabiyikum lau da ku sunna da nabiya ko da kafarku da dai za ku rika yin sallah ku bar masallaci a tuwofinta ko a bakin hanya ko a rumfa haka ko kofar gida ga masallaci annabi ya ce wallahi da kun bar sunnar manzon ku annabi Muhammadu kuma annabi Muhammadu har ya bar duniya a masallaci ke sallah baya sallah a kan ko tanki haka ko hoken rumfa haka ta sana'a ko wani a'a masallaci dai yake sallah kuma akalla ina kuna so da dawo ana yin sallah a wuri to ku yi alama a ja ko kuma kos daya biyu haka ko a jera zuwa ku lallai a ga wannan wurin sallah ne a rika darajar ta a cikin girmama shi ba ya fili haka kawai shi ke nan magana ya kare annabi ya ce duk wani kuka yaka ta ku bar sunnan annabi ku law taraktum sunnata nabiyikum da za ku bar sunnan annabi ku kuma la tafatu to za ku kace ta wannan ba ba ni na doya wannan maganar ba hadisi ne daga manzon Allah kuma wallahi na gani a kasuwanni kaje ga masallaci ba saboda tsabar taurin kai ko kuma ina rashin sani kai mu yana sallah albarka tsanyi jami'a albarka ko ga masallaci to talaucin talauci ya kashe ku ba ku ba ku gina dakunan ku bane a kan don ka taba mutane su ma talauci a wannan masallaci a yi kare na munkire ne a ya kaza a to ku ku ja ko ku wannan ku rika yin sallah ke wani da sallah bibi haka daga kuskure ne sannan a filmar wa gairin masjidi haka nan in ta gagara ko a ko ba a masallacin ba kar dai ka masallaci to kar wata rana kuduri ya faru baka je baka samu zuwa masallaci baka ce to an je sharadi ne sai a masallaci shi kira ne ka dauko wancan hadisi da annabi yake cewa lalla hadisi ne daga manzo Allah yake la salata li jahil masjid illa fil masjid babu sallah ga makocin masallaci sai a cikin masallaci in ka buga sallar ka sai dai inda uduri ko to za a iya daga magana كذا ديني بعد تقول عليه لا تقول على الشيء وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم الذين من قبل وفي هذا يكون الرسول عليكم شهيدا هذا هو الشهيد أتكيشي الديني ne mai tsawuki kamar a samu auduga a cire ƴaƴan sannan a tattake ka ta haɗu da juna sai ta yawa haka ta curu ta yawa in ka hanje ta yi ka ɗauka wani abu ne ba ka ta karce mata ɗaga da ƙarfi ka ƙara ƙarfi ka yi ka ji abin ba ne to ka ji musulunci sauƙi ne da shi daga in uzuri ne na gaskiya ana gayyan sallah a masallaci ba mu matsala amma ba uzuri kai sallah kai kadai to akwai rashin wato malamai suka ce akwai ƙamshin rashin gaskata manzon Allah tare da kai wanda ya sa saboda ai ya ce wanda ya salla a masallaci da ashirin da bakwai zai samu wanda ya a gida kuma zai samu nawa ɗaya tol malamai suka ce ka auna da wani dattijon gari mai mutuncin da ake kirma mai ko biyu kuna sana'a wannan ya je gari kaza ya sayar misali ba ni dabla naira ishirin da bakwai bakwai kai kuma a gari ku kana nan kana sayarwa naira naira sai wani ya sayar ya wani kake sayar da abunka naira naira nan ga kan a wurin kaza in ka je naira ishirin da bakwai ya sayarwa kuma ya sayar da naira a cikin kayan ke kai amma ni kaza zubar ko bai zubar ba ya zubar ce ni ka zubarwa ne shi kenan to wancan gaga ya samu ya ji ka yi kafiyar da kwaya ishirin da bakwai kafin ka samu kuɗin da wancan iya sai da ɗaya zai iya samu to yanzu da Allah sai wannan mutumin dotti da da kake mutu da a bakwai zai ce ga can wurin ana sayarwa naira ishirin da bakwai sai ka ce kai ji ka sayarwa naira ma ya ka tsaya kawai inda ake sayarwa naira naira sai ka sayarwa an ya ka ga ka kan na dotti da kuwa da yake ishirin da bakwai zai a wancan wurin maulan mu shakka ya shi ya wannan ya zai ya ce in dai ka daskata da fijin nan ai ko kurkuru kake ciwon kurkuru wanda yake hana tafiya ko to ko shi kake sai ka nemi bari lafiya ya je ko kayan ya kai maka an sayar shi da bakwai bakwai nan da haka shi ya sa malamai suke da akwai ƙamshin rashin gaskata mazan Allah tattare da wanda yake sallah shi kai ba masallaci ba za ka a gyara tunda akwai mutuwa wata rana ta wata ɗauke ka zaka je bayan nan da duk ake zaka zaka zaka ganci haƙƙun yaqini ba ainul yaqini da kulle ba zaka gani ne zahiri zaka ta jiki ka ne Allah ka kiyaye mu gaba da sauki Allah ka yafe maka gafarta mu yace walau lam yakun ahaduhum illa ma azani faqat ko ko da mutum babu kowa tare da shi sai mutum biyu katal to kun jami misali kuna da wani a wani wani wuri ne kun je neman wani abu kuma abun bai dade kuma cikin jeji ne ko wanda ba gari kusa to ko da mutum biyu ne kawai ku ta jami kar wani ya ce a a mu ta tsalla mu kawai tunda ba mu da yawa a dole ku jami ne sai ya zama liman biyu su zama a baya kai ta tsalla kar ku samu wannan ladan jami kuma a sani sunna ne kiran sallah abdullahi ya kuma ce ko kai kadai ne a sallah a jeji za ka yi sallah ka jira sallah kada dauka kada zuwa na sallah masallaci ko ba a kira sallah ko kai kada yace a jeji za ka yi sallah yace ka kira sallah sannan kuma sun siya sannan sai azumi muqaddami wajibin sa ne ya rika umurtan muridansa da azumi bi shuruɗi kuma da ya tabbata suna yin azumoman da sharuɗansu ma'ana da kiyaye kai daga jiba da annalimanci gulma kenan da sauran abubuwa da ke ɓata azumi ma'ana na rubin ɓata darajar azumi ba ɓata ya ce azumi ya zama kai a biya ba yau kowa da matsayinsa wani matsayinsa sai ya ci ya sha tukunna ko ya yi kwanta da iyali azumi sai ke karyewa aurensa shi shi ne matsayinsa wani kuma da ya yi zagi ya yi kafarira irin wannan da muke faɗi to yana da azumin sa ya karye matsayinsa ne wani kuma da ya tuna wani abu ba Allah ba yana da yin abin da ya kare kowa da zai da ga malamin sa bana azumi hawa hawa ne kowa ya san inda ajin da yake kuma wanda duk bare iya yin zagi ba in yana azumi to shi ne yake wannan matsayi yana ganin in yayi zagi ko wani abu na laifi sabo ko ƙarya ko wani abu yana ganin kamar azumin sa ya kare ya har wannan matsayin amma da yana azumi ka biya dan fara ajar hawa wannan yana can ajin gama gari kiyakura to kuma ɗakin mota bai samu ajin ba so azumin da sharuɗan sa akani da duk hukuncin hukuncin sa da ake nema ya tabbatar yayi ya fulfile sun zakatu sannan kuma mu'addami dole ne muridansa ya zama yana bibiyan bayan azumi da sallah da tauhidinsa ya gyara zakka da mai dukiyar cikin su ko na kuɗi in yana da shi lalle ya mu'amal sai ya ce sannan ko kuma zakkan dabbobi in ya kai a cire zakka lalle ya matsa mu idan da su cire sannan kuma zakkan amfanin gona in yayi ruwa ya matsa mu ya cire da sharuɗan su shi ma liman malakan nisaba min hau da wanda ya mallaki nisabi a cikin muridin naka kai mukaddari lalle ka matsa mu ya cire sun hajj sannan kuma sai maganar hajji da bi akani ka matsa wa muridin ka iya samu kuɗin zuwa haji kar ya zama irin yadda ƴan boko suke yi kaga mutum yana hawa motar miliyan ɗaya da wani abu amma ba ya ji ba ya gina gidan biliyon ɗaya da wani abu bai ji haji ba ka shiga uku in ta kuskura ka mutu wallahi ba baka biya wannan haƙƙin a wuyan ka ba ka shiga uku mala'iku za su zaka cin duka wallahi da kanai saboda sai na rasulullahi yace duk wanda ya mallaki kuɗi wanda za su kai shi haji ma'ana halin da zai kai shi haji to ko da zai je hajin ya dawo ƴaƴansa su yi bara to dole ne sai ya je mutum nawa ka sani a garin kumo wanda suna hawan motar da za ka biya wa mutum biyu haji ko uku amma wani kuna wai da ta wata alawa ba ba damuwar da wani ba ya ɗauka kawai irin nishaɗin nan ne da korewa sai ka gama samun kuɗi sun ma kanta tukuna za ka jari ba wai ya ɗauke shi wajibi ba ne in ma ya jira yana ganin kawai ba dole ba ne yadda sallah take dole a kanka haka haji in ko kamar da shi kuɗin da su ne wallahi saboda haka mutane suna yi kuskure a nan haka nan zakan ma ba kowa yake fitarwa ba Allah ya kiyaye shi hajjin wa shuru'u bi akani kamar su bayani hukunce hukuncensa wa shuru'ihi da kuma sharuɗansa su yi shi da sharuɗa da hukunce hukuncensa cika liman tafa'a minhu da wanda yake da iko a cikin su ne hajjin summa yu'arrifaha bima huwa mu'arramun liyajtanibuhu sannan ya tsaya kyam ya koya musu abin duk da yake haramun shi muƙaddami ga muridansa ya koya musu duk abin da ke haramun don su nisance shi shi haramta wa bima huwa wajibun yaqaluhu ya tsaya kuma ya nuna musu duk abin da ke wajibi a kansu don su tsaya su aikata shi wannan ba duka kamar yadda farko ba ne gwada wajibin muƙaddami akan muridansa wanda duke kusa da kai lallai in ka tabbata wannan haƙƙi sai wato alaƙa ka san ku dole ka rika tsaya bisa wannan abubuwan da ake jerowa wa in shi ta kulta in ka so kuma kana iya cewa ma in ji maula da shirin sun bayan sa'u lahum bi iqamati al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar jirin sannan ya musu nasiha da tsayar da umurni da kyakkyawa da hani da mummuna a tsakaninsu ya gaya muridan duk wanda ya ga wanda ya yi wani abun da bayi da kyau to ya hana shi in ya gaya ya hana shi in kaga mutum ya kamata ya wani abu mai kyau kuma bai yi ba ka ce musu su umurci juna da yi ma'ana a tsakanin su yalla da ya kai kan kenan ba ta kan ba kai ne a haƙo to ko da babu idon ka to in wani ya san wani yana yin wani abu wanda bai to ya hane shi ko kuma in ya ga abin da ya dace wani bai yi ba to nan ma dai ya umurce shi da ya yi wannan abu sannan wa bitahzirihim ya kuma tsoratar da su min al-bid'i wal mudathati daga bid'o'i da kuma kagaggun abubuwa fararrun abubuwa kagaggun abubuwa kaga da shi anan muka kullum wannan ba shek shek Ibrahim da yake magana kaga muka dai ba za ka ce mana waye kana kai ka kawo magana bid'a ba wai a kawo da bid'a tabbatar da sunna wani Allah da Allah wanda ya sa dai bid'ar ta hakikan ake kawarwa sunnar kuma ta hakikan za a kawar an gane bayanin nawa da haka ya samu da abu ya kyau amma kai da bid'a nisan wato da taya kai da sunna kuma nisan mahuda da mafada kamar kana da awan kai ne mai kiran kan sunna wai kana ana bid'a ka san me sunna a wurin waɗansu duk abin da ransa yake so kawai ya kwanta mai rai shi ne sunna abu duk da shi a ɓangaren su suna yin suna son shi to shi ne sunna abu duk da kuma baya so shi ba Allah ba da ba annabi ba ba shi bai mai ba bai kwanta mai ba ko ɓangaren su ba sa yin wannan to bidi a sunan sa kawai shi yasa in ka taɓa su kace me ne kam sunnan da a Najeriya ko kawo tun da aka kama yar umjan ku wallahi ko za ka shi bare kawo sun ce kuma sun zo don su kawo sunna ko su kawo da bid'a tambaye su don Allah wani sunna kwaya ɗaya suka kawo gemu ka ce ƙarya kake yi ƙarya kake yi kowa ya buɗe shi tijjani mai ɗariƙar ya san ba a mana hayaniya akan gemu ba kowa ya dubi shi Ibrahim Kaulaha ya san magana ta kare kan kan a aiki uwar sabulu ma zai tsaya da farinta to sai bai kuma ka kawo don bai wuce wannan ba jerin da suka kawo na fitsara ne da rena manya wallahi tallahi na fitsara da rena manya ga yaro ya shafa wuki a cikin kuma kinsa ya tara haɓa haɓarsa da ciyawa haka don wai kawai shi dai a kai akwara makalla ya usta shi kenan bukatar sa kenan ba wani abun kirki kuma duk iskanci ya ƙare a ƙarƙashin sa yana cutar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan in ka kamantu da abun kirki ka fita kai abun kirki ko me amfani sunnar da ka ji a wannan satin da ya gabata shugaban gabata na masu ainihin shugaban ma kenan tsohon shugaban babban irin sunan da ake iri kaji ai ko ko ku ji ba to wai wannan kuma shi nake ba kai dan bid'a ne sai ka tambaye shi wani sunna ya kawo babu karkari yan da babban sunna wani ce ma a gashi nan mun kawo dan gida wanda zai ga ba sunna ta yi sunna addini walawa ka ce mai wallahi ko za ka kashe shi bai kawo wannan sunna ba babu shi a sunna manzo wannan annabi bai taɓa ɗaura wando ba balle ai ko ko ina ya tsaya kullum eh ka san sai ai ya ɗaura wando ai la ai ko ko ne bo ai sunan telan manzo Allah da ya bai dinki har ya dinka mai measurement iya idan din kwabri ina yawan ba da abu dariya in na wannan ba wani yashi shugaban area kan Lagos na masu dangilalar wando mun haɗa tafiya ta haɗa mu sun su goma a garin nan mun goma kai har da mu ni kadai ne a hali mai tsarika sauran duka yan wancan ɓangaren ne to sai muka tafi aiki muka tafi saudiya tare da su daga nan kuma ma musamman gombe line ta ɗauke mu ta kai mu kano unfortunately zai mu samu tafiya a ranar da muka je din ba bai yiwu ba sai da aka yi wajen sati saura sun dawo gida ma amma ni na wuce Kaduna da muka dawo dai ran da muka tafi tare muka tashi ne a jirgi da muka je muka sauka a Jidda muka je muka duk abin da zamu yi a Madina muka jama zamu tafi Makka mu yaki bayan muka ba da jirgi sai muka tsaya a Zulhu ba da muka tsaya kuma shiga bayan daki ga sunan bayan daki daban-daban sai ka zaba ka shiga ka buɗe shara ruwan zafi ka ruwan kanka sai ka shiga harin ka yi niyyar aiki shi kenan muka fito sai kawai da kawo dariya na ga ustazu yana ya ɗauro shi wannan izaɗin guya guya yana can sa gara ke haɓa ustazu haɓa ustazu ya za ka yi wannan irin abu kuma lafiya ce kamar yaya suka duba ba wannan izaɗin da ka ɗaura abinda annabi yake ka aka sa wanda bai sa ka ba ka je ka yi abin da ba kwata kwata shi bai taba yin gaba ba wannan ka ka dangere shi rabin kofri a nan bai taba ɗaya wando ba ko ne ne da rana ɗaya bai taba ɗaya wando ba wannan ka kalubalanci duk wannan da yake ji ya gaba ka ce bai kawo ma ina aka ce ma annabi ya ɗaura wando da shi dangere ba babu a dai addinin mu na gaba ka samu ba ya sa wando mai ka duje wallahi ƙarya kake to sai na ce masa annabi bai daura wando ba ka dage da shi ka ce wai haka yi kai mai ƙarya a bajin wasa nake wai sannan an zo inda wanda annabi yake daurawa shine isa kamar zani ne yake haka irin wanda ake aiki kaji da shi din nan shi kuma annabi ya daura shi rabin kabrin ne shi shi kuma ka zo kana jarta kana kuma shi annabi ya hana ka kana يتقي بين المؤمن ما بين ساقيه وكعبيه لا حرج فيما بين كعبيه وساقيه ما أسفل من ذلك ففي النار أنا قلت إزالة المؤمن تكيه قبل التأجيل سوية نواش saboda kai ba mace bane da za ka zaka yadda sun daura sani ba ta faru kai da miji ka daura shi ya ji haka da aya tuku da kura imara kai da miji dole ka daura shi dan sama ya ka saboda ka san balance annabi ya ce ba laifi a kan daga rabin kwabrin zuwa idon sawu in ya zo izar ɗin in ka kake shi haka idon sawu amma ma a fara din zalila abin da ya wuce idon sawu finna to wuta za ka ja shi a lahira zai ja ka cikin wuta wannan babi ne mai faɗi ba na kuma shiga da ba da musai sai wata rana to kaga wannan sai ya yi ta da yawa ina son rikici da yawa na ce ba rikici ba ne gaskiya nake gaya maka dole ba dai sai na gaya na haka ta sama sai na nan na shi ta sama sai ɗan ɗan gari haka shi kenan aka zauna lafiya ni kuma na sa shi tsakiyar ƙwari saboda haka annabi ya ce in ka in ka in ka sa kasa da hakan kan ma ma'ana kai abin da wai wani abu da in an rasa ne za a yi hakan amma ga yadda yake so ai haka sai ka yadda ya ba to ka tambaye shi wace sunna kuma sai wace duk abun da ka sani in dai sunna ne kan a kan a auri wadda ya kan a auri babar wadda ya kirkiri kungiyar su wallahi ana mita musulman Najeriya suna yi inda suna annabi amma wasu zo su kafa suna sai ka tambaya sai ka yi mai wannan tambaya zai gane bai da wayo kuma an tsara shi akan ra'ayi ne zalla to sai kuma ka ce mai to naji kuna kafa suna kuna kawo da bidiya to wani bidiya kuma kuka kawo ya ce ma samu suna ba maulidi a zuwa bayan sallah duk abubuwan kirki ba wadda ƙarshen salaha ke nan sai ce ba shi mai bidiyar wai ɗan kan ka haife shi ya zama ɗan ba a taru ba ya shi ne suna suna ke nan ya ɗan ba a taru ba wai annabi bai taron suna ba ka ji matsaryaci ka ji matsaryaci annabi bai taron suna ba wai in ji shi kaga ko babu aya ba hadisi da hankalin da ka zauna ne ka sani a kuma nan lamido ako yana da matuƙar bala'in wahala ya fito fadar da ya zauna wala shi kare yana gona in da ya fito kan to sai samu mutane a wurin ya zauna shi kadai a fadar da kamar sarkin mayu kana ganin zai yi haba haba haba ina to na ga gwamnati a ce yana ofis yana zaune ina ga shugaban kasa ina ga da a ce akwai amirul muminin a duniya ina ga annabi muhammadu a ce fito fadansa an yi mai aibuwa amma ba abin da aka ci na shi kadai yadda wa'ancan suke yi wajen ya mutu ya haɗu da kai an samu muhammad a kan ranka ba sai ɗan yi haka abu wai idan ba da goro kwamiti tana wani ran jiba da shi kawai renin hankali wallahi wani mutum ya haifi ɗa waye ya dan bai zama dan ba a taru ba cir wallahi dai wannan alkawa ƙarya ne wallahi annabi bai ba ya zama shi kai alaihi salatu wassalam in kuma ya fito in dai ka yarda zai zo ya ga ranan sunan zai zo zai gaya wa mutane to shi ba ya zama shi kai akwai wa'inda in ka ga ba ta tare da manzon Allah bai bacci ko kuma shiga bayan ɗaki ko gyaran murya annabi in dai za a iya rubutawa sai sun rubuta sun bar mana gado su ma dai duk abin da annabi ya fara ko ya aikata sai sun sai sun da kinantin su ma nan to ko sun kadai annabi ya gaya wa ya aka yi addu'a aka yi kaza shi ke rada wai dallantarawa ba wannan ina faɗi wajen ba kun sani a mutu karatu akan da wasu haka ko kuma ba da hujjoji a littata ba a musulunci jahili ba kamar addini wai ba wai wai bai zuwa sunna ba sunnan sunnan gidan ku ba bai zuwa shi sunnan gidan ku ba amma banda sunnar manzon Allah ba wallahi yan uwa kar ko da ke dawa Allah ya kiyaye mu muka kai da ai kai ai bid'a ka ne ya zama dan ba da ruwa a san dan ba da ruwa ko haka haka har mu misali ake buga nan da inda ba ma ko ko bugun motar wani ya ba a tara dattawa bayan Allah mutanen kirki su zo su ta yi wa yaro addu'a Allah ya sa zama mahaddacin Qur'ani Allah ya sa ya zama kaza ya zama kaza amma wai shi kai ba ka zama na albarka irin su kuma ita zan jahili da daƙiƙi baƙin irin aka tara irin masu wannan wallahi kai da ɗauka wani wani ba abun da irin su suka sani daƙiƙi za ka same su in ka ritsa shi ɗarki wannan billahi da zai fukina gafarwa bai sani ba ɗaki wannan ha kana ganin wasa ne dan Allah da a ce a cikin garin kuma muke magana ai da zan gaya wa matan irin waɗannan su mutu tambaya bayan ɗaki kawai da ka sa kafa za ka shiga zuwa ka fito akwai abin da aka ɗaura maka ka- ka gabatar guda goma sha wajen hudu tambaye shi su ya ƙirgo masu in ya haihu na cewa in an yi kaza bidiya bidiya abubuwan da ake goma sha tambaye shi da a cikin garin muke kasan can ne suke rankan biology alhamdulillah ko adam bai ya sani matar ta ta tuke shi bayanin abubuwa goma sha hudu da ake ya shiga bayan daki gani in ya gaya miki za ki gane lalle ya isa in ya ya isa majin suna ta aka ce sai wanda ba sa kawai ba za ka gasu a firkite da wani ƙato ya sha giyan hawa jiyarsa ya gaya masa magana sai ya hau yadda ka san rakuni da adana sannan kuma ina so in ji hankalin mu akwai addu'o'i muhimmai wanda karka da ka rabu da su na daya ran da aka nemo babar mutum yaron da za ka aifan kenan an zo za a daura aure ka tsaya a zabga addu'a sosai karka irin yadda waɗancan matsiyasan suke yi. da an yi addu'a ne suka ji gurr mashin ana buga mashin waje a gudu wai. ba a zuwa tsara manzo Allah talaka daga nan kawai kai kanka ka san matsiya manzo Allah ne wai addu'a ya kai ake shine sunna sak hal jahili addu'a ɗayan ma babu ita muna bari muna tafiya ɗayan ma babu ita in akwai ta kawo ta inda aka ce kan a daura aure sai an yi addu'a dole kafin aure ya zama ya dauro babu shi to in ɗayan ma bai da dalili don ka yi shi ba shi kawai mana da yi ba shi ne ba duk jahilci ne wallahi babu ilimi a cikin dukkan abubuwa ihun da kake ji suna yi addu'a farko kenan addu'a na biyu ran da Allah ya taimake ka matar ka ta aiko ka gayyaci bayan Allah dottawa da alamomi da sauransu abu a da kawo an ka albarka duk ɗan da aka yi irin wannan addu'a auren da aka ɗaɗɗau aka ɗauka shi da addu'o'i sosai aka zo ɗan aka aike shi aka bi shi da addu'o'i mara to bare ka rayu ba bare dai na iyayen gaba a wajen da ya rasa irin wannan duk da ya rasa irin wannan duk da ya rasa yana da iya gashi nan duk gashi nan shi kenan Allah ya kokara sannan addu'a ta kusan ƙarshe ita ce addu'a in ya mutu ku bi shi da addu'a kan ka yarda a ji abin da babanka wani dan iska ya zai ce ba za a yi addu'a wani wani wai wai a a wai kai kai kai in ji wa nafsi dai bai kai kawo ba dan Allah duk wanda yake ba za a yi addu'a jan'in addu'a in an je binne mamaci tambaye shi in ji wa ya gaya ma in ya gaya ma ka kawo mini inji babu babu riwaya na annabi ya yi umarni a yi amma inda ya hana in ya haifu ka ya kawo ma an gane bayani addini ba a yi sadaka har kawai zo kare na mutane aka fi tsari haka ko ta tsariya wa irin mutane a gudu gudu na kowa ya shi ke sai shi da to waye yake a yi kai kai kowa ya shi ɗaya ne Ka- da an ai mutane muna babin usulul fiqh muna karatun usulul fiqh da yan uwa in ka san usulul fiqh da mutum bai sai zai ma hawan kawara ba haka ya na gaya ma ba kyau abu kaza malam ka wada dalili ba dalili to tafi da kayanka kai ba sabon manzo bane da aka aiko ni E, in akwai in dai abun nan ka hana mishi to lalle ka bani hujjar da zan rike saboda wani in ya tambaye ni ma in ba shi dalili amma ga kawai ka hana ni abu ba ka da hujja a karya kake in kuma kana da hujja ba ni authentic kuma hujja ba wai haka kawai eh, hayaniya haɗe haɗe ka ce ai a malam wani ne ba malam wani Allah ya aiko shi sai muna da kullu lahi ka ce ya ce ka gani in ba ka ga kaza an sallama maka ba amma eh, wannan dai kam ka sani sai dai kansa wallahi gashin su- kansa duk ya zube ba zai kawo ba da aka ɗan uwa karka yarda ko ne banza ya zai ruɗe ka ka zo kana aibuwa ƴaƴa kamar sheku kasan shege shi ne ake jin kunyan tara jama'a shege ma wani yana da ɗan gata gata da za ka tara kamar abin nan bellen sana to ɗan halal a zo a aibe shi wai wai wai wai wai bidiya wai bidiya ɗan jani Allah sauwaƙe mu dai a nan an gwamma Allah ya taimake mu mu kan duk ɗan da aka haifa ana tara su tara su zo su yi addu'a a sa mai albarka alhamdulillah yawa amma wani sura ya kasi a hankali kaga anguwa gaba ɗaya ma in wani ba ya dawo ya yi sabon gida na zuwa ya sabon suna to an kawo sabon addini a wurin su kan kai haka ne shayar yayan mu can anguwan gabar yana yin sura in muka je in kaga yadda ake kallon mu ya abdullahi na da ya raka bi da rigarsa in mun je suna anguwan in kaga yadda suke kallon mu wani munafuki ba baya taron suna ranar wai yana ce wai in tashi ya gayyace shi ya wai wai in tashi wai in yi bayani akan taron suna shi ma bai yayi baya yi ah, ok kana nan market aka rawa da yau ba irin wai dan gurin can nan kuma shi ma baya taron suna munafuki wai bayani ni kuma na yi bayani sosai yadda ya kamata ya ji Ah, so saboda haka dai yan uwa a kiyaye a yi, ah, jahilci shi yake jawo irin wannan duka mutum yana dakon jahilci ya- ya- ya hacca jahilci wai amma wai hannun ɗoyi a yimɓe majube musamman ba Allah ya sauwake ne irin ya- yayan zamani din nan sai a hankali wani ya zo ya wuce ya gan ku kuna ko wajiba ko wani abu yana ganin kai wayannan kam a- yadda ka san asalin wanda ya ga wayansu suna shan giya haka haka wani zai dauke ku ko ya ci haka mamuni a wurin wani wallahi dan wani giyan kuke sha man kuna da kuɗi zai girma ba ku amma ya ga kuna la ilaha illallah nan da muke haɗuwa masallaci muna yi to ai ban san irin rena mutane ma da suka yi ba dan bid'a kam irin haccu da ɗan ɗan ba fa ko har wa wani ba ibare da ya kai ba sai an je lahira za a za mu rama insha Allah eh da haka bid'a din mun yi karatu ita ba akan ta aure in ba kuma ta ba ta wata tukun mun yi bayanin ta da yadda take abinda zai bayi da hujja a musulunci kawai ka kirkire shi bayi da wani dalili ko tushe a addini ka kirkire shi ta ko ta wace fuska in ka lalu ba babu hujja to wannan abun ayi watsi da shi kuma mu dama ba a daura mu akan yin abin da bayi da dalili ba wa min nabdhi alkitabi was sunnati wara'a zuhurihim ko muqaddami ya tsaya tsayin daka ya raba muridansa da yin wato halin ko oho da tsayawa da bin ƙur'ani da hadisi ma'ana yin watsi da ƙur'ani da hadisi a bayan su ka tsaya ka hana su wannan ka nuna musu duk abin da in dai an ce ƙur'ani ya tabbatar da shi ko ya faɗe shi Allah ya faɗa kenan ko manzo Allah ya faɗa to yanzu komai da wani zai faɗa a duniya saboda da an ce Allah sai kuma manzo Allah haka mukaddami ya rika nuna wa muridansa wannan nesantar da su daga watsi da qur'ani da hadisi a bayan bayan su kama huwa adatun nasi yawma yau kamar yadda shi ne al'adar mutane a yau mutum kawai ransa abin da ya ga yayi mata kawai shine zai yi. ba ruwan sa da qur'ani da hadisi abin duk da in ya kwanta mai a rai dai to zai yi. to Allah ya kiyaye mu ina muke da dan nan ashirin na kyau kuma muna min baki to a takaice za mu kwana nan insha Allah kuma shi wannan karatu na annabi rabi shi kam sai dai bayan sallah kenan amma gobe za mu yi karatun mu na hadisi da muka saba dan shi ma dai kuma daga gobe shi ma muka yi sai za mu ba da hutu sai bayan sallah insha Allah kuma za mu dan ba da gab bayan sallah saboda musa akwai masu dan tafiye-tafiye eh, ko da outside step ne mutum zai je ya je ya dan miƙe kafa a ɗan shagari na sallah shagulgula ko kuma mu ce hidin dimu kai abuwan na na sallah ne ai ko da ke shagalin dai don na yana ɗauka Qur'ani ma ya kira cikin aljanna da shagali kaga ai mun kira kenan babu zai ko kun fi shugulin fakihun a ba cikin aljanna wani yan aljanna ran lahira suna cikin shagali a aljanna suna murna Allah ya muna da a ga shi yake nan ma na dawo kan magana na na gama shagalin shagulgula da sallah shi ke nan magana ya kare za mu dawa ma zan faɗi ranar dawa insha Allah insha Allah a gobe kenan watakila in Allah ya nuwa ba mu sani ba ko ba mai tambaya ko ne ko biyu Allah ne
in muridin na da zama ko da wajiban haɗe subhanallah na
in ya daina muridi ya daina wazifa za mu shi- za mu iso a karatun mu nan amma kafin mu iso ba zai ana mu faɗa ba an yi bayani idan ya daina ne da i'tiqadin watsi da shi gaba ɗaya to wannan sai ya sake sabon shiga za bai wa'azi ya sake sabon shiga amma in ya lalace ne ka sa amma ya so abu dari bisa dari amma da yadda an naci yake ana shi a tandin wurin wazifa a fatawar irin shewa tiku da jama'a mu shi yake sai a tsaki a bai nafiya mai in ya kama da fada sai a mai da jijiji a ce kawai ko masu dukinsa kuma za mai ido sosai a rika taimaka masa da nasiha fata na wani amma wanda ba wannan badin bane shi sai ya sake sabon shiga ma amma wanda yana son abun ɗari bisa ɗari amma sai shi a ya fiske shi ya haɗa shi to irin wannan tasbihi za a masa kawai sai ya koma su yi su shikenan duk za mu yi sauri da ta yi bayani dan yawanci na ga yana da yana karkata zuwa ga fatawoyin Maulana Sheikh a cikin kusanka a cikin bayanansa wani lokaci kuma da su Imam Ali Sisi radiyallahu anhu irin abin da ya shafi misali na ga yana karkata wurin su kamar wurin an gaba wazifa ana zo- eh, an tsere ma misali kana ta gabar kana kallon yamma ko kana kudu kana kallon eh, arewa kana ko kana arewa kana kallon kudu misali wai ko to wai in an gama wazifa yaya za ka yi yana tsere ma har an shafa saura ka so abin da kai ba ka gaba ba za ka tsaya a yadda kake ko kuma za ka juya ka kalli gaba ka kare ta wazifa to ya za ka yi irin su irin su suna nan ɗaya to ga abin da ake so za ka zauna inda kake ne bayan ka juya ka kalli gaba ba domin sharaɗin da'ira babu kallon gaba amma inda kai kaɗai za ka yi wazifa kuma to ba a so ka kalli wani in ba gaba ba amma tun da ka samu jam'i to falalan jam'i shi da ba da'ira ake ko kuma sahu sahu duk yadda aka yi to ka je wurin wasu kada suna wazifa ba su yi da'ira ba su yi sahu sahu kamar na sallah kar ka damu ya halatta in ya halatta ana iya yi wani wurin yawa yana kawowa ma a yi haka yawa ko kuma wani abu makamancin haka kai dai kawai halkar ita ne ta fi falala da yake in kun yi halkar zai canja daga darajar wurin a da yadda yake da yanzu ba a kawai duk lokacin da aka yi da'ira aka fara jifa ta wurin rauza ne dausayi na aljanna amma in ba ku yi wannan ba kuma kaga ba zai yi amsa wannan suna ba Eh, amma ba lallai bane ba wani ba in wasu sun yi ka gani har ka karkata musu misali ko wani rana ka je wani kai don a yawa ce a wace rana ga wanda suke wannan kwarai da gaske kuma tun da haka aka tabbatar babu wani matsala to shikenan ba ana ba shi kenan ko ba wani muna da sanarwa ko wani yanzu ga ma ya lokacin ayyuka ne babu wasu taruka ai to sai kuma gobe nan Allah sai mu harfa wala wala da kafa uku ko da ke amma ka wannan fati da salatu fati goma goma goma sha daya akwai bayan Allah da muka rasa a yau akwai wasu dukkan